أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفت لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا سالهين فإنه كان للأوابين غفورا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أملك والحاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا عليم يا حكيم علمنا علما نافعا وارزقنا عمل به وارزقنا الإجلاس في القول والعمل في الظاهر والباطن بجاه حبيبك ورسولك صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الله يساك داود wannan karatun littafin Allah mai albarka yau 22 ga watan Ramadan hijira na sayyidina Rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam 1443 wanda ya daidai da 23 miladiyan annabi Isa alaihi salatu wassalam watan Afrilu miladiya dubu biyu da ishirin da biyu malam ya karanta mana faɗin Allah a cikin suratul isra'i aya na ishirin da biyu wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin ولا تنحرهما وقل لهما قولا كريما وحفظ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للعوابين غفورا wannan kusan mafiyancin bayanin da ya kamata a gabatar ayan da muka kwana kenan jiya fadan Allah madaukakin sarki wa qala rabbuka Allah ta'budu illa iyyahu ubangijinka yayi doka kar a bauta ma kowa sai shi shine misali kamar yanda yake cewa ya bunayya la tushrik billahi inna shirka la zulmun azim ma'ana ayoyi la ta'addu wa la tusa a cikin Qur'ani Allah madaukakin sarki yana nuna shirka wai ba kabira bane duk da dai sashin hadisai na ishara zuwa ga haka amma shi shirka misali kafirci ne mai zaman kansa idan mun lura da hadisin Imam Bukhari da Muslim wanda suka rawaito daga kan Abu Huraira Allah ya kara masa yadda inda sayyidina Rasulullah yake cewa ijtanibu sab'al mudikat ku ya kiyaye ababe guda bakwai wanda misali bakwai suna rugurguza aikin bawa ne muhalli shahidi shine misali kafara na farko daga cikin hadisi shine misali ishraku billahi don haka misali ayan tana nuna cewa shi tara Allah da wani yana lalata ayyukan da aka yi ne kafin ai shirka duk aikin da mutum ya yi na alkhairi kafin ya shirka Allah ka raba mu da shirka daga sanda ya shirka da Allah to ya riga ya rubuta aikinsa shine misali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah madaukin sarki ya yi alkawari mazatinsa Allah ya dukkan jannati illa nafsul muslima ba ran da za ta shiga aljanna sai rai wanda ta wani misali musulma wanda ta mika ma Allah wuya bayan nuna girman shirka da nuna shirka watan abu ne wanda yake aibinsa ya wuce yadda yake ake zato sai Allah maɗaukin sarki ya gwama da zunubin da ke bin sa a baya mafi girma shi kuma misali mu'addin fil kaba'ir ana kididdige shi saba ma iyaye a cikin kabira ne ma'ana shi yasa Allah maɗaukin sarki bayan yayi hukuncin doka sai ya ce illa iya wa bil walidaini ihsana su kuma iyaye a kyautata musu shi yasa aka kawo ihsanin ayyi nau'in min anwa'il ihsani misali kowane irin nau'in kyautawa suna bukata shi yasa aka kawo da shi misali ihsanan ababi misali na masdar Allah yake cewa imma yablughanna indaka kibara ahadihima aw kilahuma misali har ya zuwa zamantakewanka da kai ya kai ma lokacin haddin girman ɗayan su ma'ana ka iyayenka sun tsufa tare da kai ko kuma ɗayan su uba ya mutu ya bar mama ko mama ta mutu ta bar baba sai Allah madaukakin sarki yake cewa fala taqullahuma ufin kaga misali sai aka kawo kalman faɗin uffin lokacin mai lokacin girma saboda lokacin rayuwansu rayuwa ne na ai haƙuri da su an fahimta shi yasa to za ka ga cewa kai a tunaninka kana ganin kai ɗanyen jinne kaza ya kamata su ko misali a matsayinsu na dattijai sun ga jiya sun ga yau za su ce maka kaza ne ya kamata kai kuma a matsayinka na sabon jin sai ga cewa ba za ya kamata ba to irin wannan sai ya kawo kalman uffin shi yasa sai Allah madaukakin sarki ke cewa la taqullahu ma uffin ruwayan imam tabarani da hakimin mai sabori maza Allah sallallahu ta'ala da ke cewa da akwai wata kalma da misali ita ce misali a haqqu min al to da ita Allah zai faɗa a wajen Allah madaukin sarki ke cewa la taqullahuma uffin wa la tanharhuma kuma kar kai musu tsawa yayin misali gabatar da umarni ko sun yi roko ko wani abu makamancin wannan kar kai musu tsawa sai Allah ya kamanto ka tambayi Allah to ni ban sanya zan mu'amala da su ba sai Allah ya ce wa kullahu ma qawlan karima in za ka yi magana da su ka rika yin magana da su magana ne girmamawa misali ya abi ya ummi shine suke cewa nan malamai suke cewa kar ka kira babanka da sunanka musamman in a gaban ka daga cikin magabata akwai wanda suka faɗa haka sai suka ce amma a babin labari ko babin hikaya za ka ba labari ba a gaban sa ba laifi ka kira sunansa suka ce misali hujjan sa wancan asari na uwar mu ne sai da Aisha Allah ya kara mata yadda a lokacin da za ta yi ba da labarin abin da ya shafi mahaifinta sai na abubakar sunansa ta kama ta kira to suka ce misali kamar a babin labari ko babin hikaya babu laifi amma yayin da yake gabansu sai dai ya abi ko ya ummi ya mamana ko ya babana ko kuma yanzu kamar kinaya maman wanci ko baban wani haka da sauransu yana daga cikin girmamawa Allah madaukin sarki ya karantar da mu a harshen manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam hadisin har ila hadisin Abu Huraira manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana cewa ragima an turajul adraka abawaihi misali hatta mata walan yadkhul ma janna walan yadkhul ma janna Allah ya turmu zahancin mutumin da ya girma tare da iyayensa suna shekarun girma lokacin da suke bukatar tausayi da taimako ya ƙi musu abin da suke bukata har dalilin wannan saban nasu ya sa ya shiga wutan jahannama Allah ka turmu zahancinsa ma'ana wai a lokacin abin da ake nuna maka Allah ya buɗe maka kofan aljanna ya baka shi free of charge a nan kawai za ka ɗauka shi yasa misali wancan sahabi tabi'i da ya zo wajen sahabi manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake cewa mahaifiyana ta ce dole sai in rabi da matana ta ce to ni dai na ji manzo Allah ya ce iyaye ɗaya daga cikin kofofin aljanna ya rage naka ko ka gyara ka shiga aljanna ko ka lalata ka zaɓi wutan jahannama kaga misali hikima irin na wa'azi bai ce mashi ayi karin lahu kaza karin sula kawai ga dai abin da annabi ya ce to kai kuma yanzu misali kai amfani da logic naka mutum ya amfani da kwalwansa ya gane ina ne ya kamata wani ya zo ya ce ya rasulullah ka rubuta ni a cikin jihadi wanda za su yi jihadi ka ko girman jihadi musamman jihadin za a tare da manzon Allah ne sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai annabi ya tambaye shi a hayyin walidaka yace da mahaifiyanka da mahaifinka suna raye sai ce sai ce fa figi ma fa jahil fita ka je ka kyauta musu kyauta musu daidai yake da jihadi tare da kaga misali a shi alhamdulillah wannan wani gara basa ne kana burin ina ma a ce da ina zamanin annabi da na ɗauki takobi ko ba haka ba sai ka ji muke ce ka ai da zamanin manza Allah nake da kafirai sun sha fama shikenan Allah ya kawo maka sauki ga jihadin ka nan a gida je kai kuma Allah zai kaddarta maka su daidai da wanda ya je jihadi tare da misali ma'aiki alaihi salatu wassalam Imam Ahmad ya fitar da hadisi a cikin Musnad nashi sannan Buhari ya kawo hadisi a cikin Adabul Mufrad asari mawquti kan Sayyidina Abdullahi dan Umar ya tar da wani mutumi a aikin haji mutumin ya dauko babansa tun daga Sana'a a Yaman a wuya ya taho da shi misali haramin maka a wuya yake ɗauke da shi da abin da yake bukata yana masa sai yake cewa kana ganin na biya hakkin babana sai yake cewa ko kwam- ko ko fatan nan na hannunsa farcen shi ba ka biya ba sannan har ila imamu tabarani din da hakim ba hakim a ciki afwan da ahmad dan hanbali sun rawaita hadisin da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wani ya tadda shi shi ma a harami yace ba ya rasulullah nayi ma babana kaza na dauko shi kana ganin na biya hakin sai ce ko numfashi daya na nakudan mahaifiyanka baka biya ta ba to ka ko numfashi nawa ta yi sanda misali take nakuda eh wani ya zo ya ce ma shi ma manzo Allah shi ma hadisi da barani a cikin Hausa ya zo ya ce ma'aiki alaihi salatu wasallam ni fa mama na ta dame ni ni gaskiya ta cika matsi tana takura min sai da ya gama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce me yasa baka faɗan mata haka tanta take da cikin ka ba take laulayi ka faɗan mata misali ka cika ka fitar da kai ka huta ya ce me yasa baka faɗan mata haka tanta take nakuda ba me yasa baka faɗan mata haka sanda take goye da kai a bayan ka ba me yasa baka faɗan mata haka sanda kake shan nonanta ba me yasa baka faɗan mata sanda take wanke maka kashi ba sai yanzu misali ne zaka ce mata ta matsa maka ta dame ka to waɗannan misali hadisai la ta'addu wa la tusa da manzo Allah sallallahu ta'ala sallallahu yake yi mana ishara da nuni akan cewa wajibcin kyautata ma uwa da uba wajibcin kyauta ma uwa da uba gurgurdan wus'anka gurgurdan ikonka Eh, yadda ka- Allah ya sauwake maka to kai bakin kokari ya zamana idan misali kai aikin sana'a ne kake na rana rana to karka yadda a ce a sati in albin da dan Allah ya baka karkare ne yawan sa a ce ga na albarka in aikin wata wata kake yi a ce duk wata suna da wani kaso a cikin albashin idan ba su ba su raye Allah ya sa sun gabata tana da kanwa mamanka babanka yana da wa ko yana da kani yana da ƴan uwan iyaye dan gwargwadon abin da Allah ya sauka kyauta musu ko da suna cikin wadata idan ba su da shi ana yin albashi sai waina na dubu ɗaya ka raba sadaka duk wanda ka baka ce kai ma mahaifina addu'a duk wanda ka baka yi ma mahaifina addu'a na riske wannan bawan Allah Allah ya saka masa da alkhairi a shine Alhaji Abba mai wadan marigayi na da kusan ko da yaushe yakan gaito alaramoni kawai za a yi addu'a ma mahaifinsa ne da mahaifinsa ya biya su kuɗi ni na ga wannan lati addu'a lati sa a gaba to misali tun da dama idan sun koma ga Allah ba abin da suke bukata da ya wuce misali addu'a idan sun gabata kamar yadda za ka ga misali Allah yana faɗan mana in sun mutu fa kula rabbi irhamhuma kama rabbi yali sagira a Allah madaukin sarki yake cewa wa killahuma janaha zullu min rahama sannan kuma ka kaskantar da fukafukanka na tausayi gare su mana ka zama ma'abucin tausaya musu ma'abucin sunkuyawa a gaban su ko kuma misali a cikin bukatunsu da damuwansu wa kula rabbi irhamhuma kama rabbayani sagira in kuma sun mutu to ga aiki nan kuma da Allah ya baka shine yin musu addu'a eh aikin ka shine misali kai musu addu'a Allah yana cewa hamalatu ummuhu wahanan ala wahanin mahaifiya ta dauki cikin mutum rauni akan rauni wani ayan kuma yake cewa hamalatu ummuhu karhan mahaifiya ta dauke ha ciki ne a cikin halin wahala shi yasa wani ya zo ce ya rasulullahi ina da uwa da uba wa ya kamata misali in fara kyautata ma sai ya ce mamanka sai da ya faɗa so uku sannan sai ya ce uba shi yasa misali Sufyan Sauri yana cewa uba yana da sulusun kyautatawa ne uwa ita ke da complete kyautatawa suka ce misali kamar yadda mun sha faɗa suka ce da babanka yana shan giya Allah ya kiyaye sai ya ce rike mun kwaryan in zuba dole ka zuba masa ai dole ka rike masa kwarya an fahimta shi ko misali kyautata ma iyaye ba wai cewa baban ka ya saba ma Allah ko baban ka kamar yanzu nukan sha faɗa yana daga cikin musiban da yahudanci ne menene shigo da mu za ga cewa misali kamar yanzu a ce mutum yana da baba sai ya kasance shi yana da fahimta iri kaza baban sai yana da irin fahimta iri kaza shi yana girgiga babansa a cikin mushrikai ne sai ga sai ya dauki wani kyautatawan ya ma wani wanda ba babansa ba. da yawa irin wannan yana faruwa sai ga cewa saboda ai shi baya sallah a masallacin mu ko shi ya ki ganewa ko makamancin irin wannan musamman 'yan bana bakwai 'yan zamani da suke yi. mahaifin mutum ko mushriki ne dolan dole ne wai ba wai ya kamata bane sai da asma'u Allah ya kara mata yadda ta zo ta ce ya rasulullah ina so in yi sadaka mahaifiyana ta ce ita take da bukatan wannan sadaka manzo Allah sallallahu ta'ala sai yake cewa akin ki bata mana a maman naki hasu kin tambaya a lokacin maman nata ba musulma bane dole ne kawai iyaye ko da mushrikai ne dole ne a kyauta musu sai dai in sun ce kai shirka nan ne to ba za a yi shirka ba wa in jahadaka Allah an ci shirka bi ma laysa laka bihi ilmun fala tudihuma Allah sai ce wa sahibhuma fid dunya ma'rufa iya kurewan kyautawa inji Allah kai musu Allah madaukin sarki yake cewa rabbukum alamu bima fi nufusikum to islam ya kula rabbi irhamhuma kama rabbayani sagiran Allah ka tausaya musu kamar yadda suka tausayi na lokacin kurciya sai Allah yake cewa rabbukum alamu bima fi nufusikum yayin da ka zo yin musu magana sai ka samu tauyewan harshe an fahimta sai kai musu magana misali na gatse gatse amma ba ninyanka ba kenan Allah ya ce Allah ya san abin da ke zuciyanka ba zai kama ka da wannan an fahimta saboda yanayin hali da ginin halitta akwai wanda za ga cewa shi haka Allah ya shi halittar shi mai tsauri ne duk in zai magana yana magana ne cikin cikin bushi kuma shi a zuciyansa da kudurin shi a zuciyan shi ba wai yana son ya bata ma iyayen rai bane a'a ginin halitta haka Allah ya gina shi to shine sai Allah yake cewa rabbukum alam bima fi nufusikum in takunu salihina idan sun kasance misali cikin salihai in kun kasance cikin salihai fa innahu shi Allah kana gafuran lil awabina mai rahama ne mai jin kai ga masu koma zuwa gare shi an ce al'awabina su ne misali masu sallan walha amma shi sayid na sayid bin musayyib ya fassara al'awab ko kuma al'awabina shi ne misali man ya zunubu fa ya gafiru fa ya zunubu fa ya gafiru shi ne wanda misali zai zunubi ya roƙi Allah gafara bayan ya roƙi gafara can wani lokaci kuma kaddaran Allah ta ƙara bi da shi ta hanyar saban Allah amma yana gamawa zai tuna yana da ubangiji ya dawo ya roƙi gafara ya ce to a shi ake kira da awabina wannan kuma aka ce misali almuradi bil awabina su ne misali wadda su ba sa isra'in saban Allah ko da yaushe misali suna kokarin suturta abin da Allah ya jarce su da shi na aiki da kuma sun yi za su farka za su roki Allah gafara aka ce misali su ne awabina na'am wa ati zal quba haqqahu wal miskin wa ibn as-sabil wa la tubass يُبْصِرْ تَرْزِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا Allah madaukin sarki ke cewa wa atizal qurba haqqahu wal miskina wa ibn as-sabila wa la tubazzir tafsira إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وكر kuma misali ka ce ai babana kadai ya haife ni an fahimta eh sai Allah ya shiryar da kai cewa babanka ba shi kadai ke da haƙƙi akan ka babanka yana da wawan shi yana da haƙƙi akan ka babanka yana da kani kanin sa yana da haƙƙi akan ka haƙƙin girmamawa haƙƙin martaba in kana da abin isani kai musu isani kar ka ce ai nisan da babana ya sha wahala nan ba wanda ya taimake shi kuskure ne shi yasa Allah ɗaukin sarki yayi kawo adafi da duka wa ati zalqur ba haqqan eh dan haka misali shi yasa nassoshi suke nuna cewa da yawa ko kuma abin da na sha faɗa a nan cewa manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya shiryatar da mu zuwa ga lokacin da aka yi masayidina Abbas abin da yake na rashin kamata ne manzo Allah yake cewa fa innahu sinu abi yace dan uwan babana ne fa ma'ana har in za ku yi mashi ashe za a iya ma babana idan haka misali karka yi tunanin kuma ka girme shi in dai yana da alaka na haihuwa da babanka ma'ana kani ne to yana nan a matsayin uba ko da ka fi shi a shekaru shi kuma yana da martaban ubantaka a kanka ka ba shi girmansa na uba shi kuma ya girmama ka a matsayinka na ka ba shekaru sai ku tafi misali da rayuwa mai kyau kowa ya girmama kowa tunda annabi ya koyar da mu mallami kabir kabirina wa lan yarham sagirina fa laysa minna duk mutumin da misali baya jin tausayin na kasa shi kuma na kasan da baya girmama babba annabi ya ce baya tare da to shi kuma a shekarun da ka bai sai ya girmama ka a wancan hadisin kai ko misali a matsayin dan uwanka na baba sai ka girmama shi idan hidima ya taso an na ga wani abu wanda suka yi mushahadan abin suka ba mu labari ce ka ga misali tarbiyya irin mutan da wane da kani idan wannan zaune a nan kanin ba zai zauna ba idan wani kanin na zaune ba zai zauna ba saboda shi wani yana da wani ɗabi'a wanda shi wani kanin baya so kuma ya ƙi bari amma gaba suke yi fafur kamar mene sai aka zo neman auren an san cewa ba sa jituwa da aka zo neman auren yar kanwa yar kanin ana tunanin duk ma an sani a duniya ba jituwa tsakanin su saboda wancan halin na yaya an zo neman auren yar kanin aka zo aka ce mashi a mun zo neman auren sai kama musu faɗa sai ce sai ka ce ban da gata ban da yaya ne zo neman auren auren auren auren yana wajena ku je wajen ku same shi ai yan sani kaga misali a zahiri eh ana ganin cewa ba sa jituwa amma wannan zumuncin yana nan sannan kuma wannan yana jawa za ka rika samun ana rasa sa rashin samun jituwa tsakanin wa da kani kai ɗa ba ruwanka ɗa ba ruwanka uba uba ne ɗan uwan uba yana na ɗan uwan uba kuma ka san ba za ka iya sai dai misali inda yanda za ka yi da malamai a garin su suna da ragowar iyaye ko da tijai ka je ka same su ka faɗan musu ni dai mu'amalan da wani ke faruwa da Allah ba ana jin daɗi ku ne manya ku same su ku jawo hankalinsu kai dai baka za ka zo ka ce ma babanka bai kyauta ba ba za ka je ka ce ma dan uwan babanka bai kyauta ba to ka duba a cikin mutanen anguwa suwaye da tijai wadda suke da shekaru ko kuma suwaye malamai wanda ake girmama su dan alfarman ilimin su same su je ka kai musu korafi saboda su suka san kalmomin da za su faɗa Allah ya ce annabi ya ce amma din babanka yana faɗa a ɗan uwan shi idan ka zo yana nan a ɗan uwan babanka gaishe shi ka ba shi martabansa in kana da ban alkhairi kai masa in babanka ya ce maka in ka sake mashi sai na tsine maka sai ka aika mai ba tare da baban ya sani ba a zauna lafiya kaga shi din a hankali a kwana a tashi ai in zai ce a duk abin da nake mawana amma kaga dan shi dan albarka yanda yake sai kaga ya fara sauka sai hankalin shi ya fara dawa jikinsa wannan shine misali abin da Allah madaukin sarki ke cewa wati zal qurba haqqahu to ma abuta zumunci ta dangin uwa da ta dangin uba suna da haƙoƙa a kanka girmamawa sannan shiga cikin lamarin su in hidiman sha'anin su ya taso a yi zumunci tare da kai kamar yadda manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya shiratar da mu suka fassara mana sahabbai idan mawadaci a cikin dangi yana da wadata idan hidiman yan uwa ya taso ya nuna shi Allah ya rufa mai asiri kada ya dunkula hannu ya zama kuturu ya sa hannunsa ya taimaka koya abin kada ya gusara in hidima ya taso na gida ga baki daya ya fi kowa samu kar ya ce ai wane ya bada kaza wane ya bada kaza a'a ya nuna ma Allah na goge ni'iman da ka fifita na akan ƴan uwana da wadata sai ya ma ce shi tukunna a bari sai kowa ya faɗa nashi ni zan iya bada dubu goma wannan ya bada dubu goma sai ya ce to me ya rage sai a ce dubu ɗari ku ne ya rage sai ya ce a bar min ni zan yi sai a ce musu to wane ya ɗauki nan kowa abin da zai ce Allah ya saka mashi Allah ya sa ma dukiya albarka bai san a cikin addu'an wane ne daga ƴan uwa Allah zai amsa addu'an ba daga nan shikenan sai ga arzikin shi yana yana bunƙasa yana bunƙasa an ba mu labari a nan gida ba mu riska ba an ce can kakannin kaka Allah ya jaddada musu rahama idan hidima ya taso saboda shi ba ma'abucin zama bane ma'abucin kasuwanci ne iyayenmu ga sunan sun san labarin su ma duk da dai ba riska suka yi ba an ce shi kan ce to hidiman da za a yi na kuɗi shi ya ɗauke hidiman kuɗi su kuma wanda ba su da kuɗin da za su yi hidima su kuma sai su yi aikin ƙarfi haka ake yi ake yi sai a gina zumunci sai a tada zumunci hidima ya taso na gida to ni ma'aikaci ne ba ni da lokacin zuwa to ba mu kuɗin aikin mutum uku shikenan ai masa fatan alkhairi ya je aikinsa kar a ce ai ba mu gawana ba a'a shi sai a ce ai ajihun shi ya zo sai a faɗan ma ‘yan uwa ba mu ga wani ba saboda wani zai ce shi wani shi za a aikin gida baya nan ya fi wane ne boko a to su jagororin abin sai ce a gidin ai ajiyunsa ya zo kuma ajiyun nan nashi ya yi aikin da ya fi na ƙarfinka an fahimta to sai ga an fahimci juna an zauna lafiya ba zargi ba matsala kowa ya girmama kowa kowa ya tsaya inda Allah ya tsaye da shi Allah madaukin sarki yake cewa wal miskini to ka ce yan uwanka miskine su ma suna da nasu rabon mun faɗa wane ne miskine a karatunmu na baya wabin sabili dan tafarki ko da ya ka kasance ga niyan fi baladi yanzu misali bai ta Allah ya kawo mu lokaci na tafsilil umur al'amura sun yi sauki bai sai wuri kaman dan gwatan nan tafiya sai ya kama shi bai da ma'aikaci a gari ba yi da kowa yana cikin halin kunci ba yana neman taimako saboda as-safaru fidatun min al-azab tafiya yankin azaba ne na Aisha ta karanta hadisin manzo Allah ce kai bal azabu kullu ta ce ai shi tafiya ga baki dai ba ma yanki bane duka ne saboda ita imtihanin da Allah ya mata na tafiya to wannan misali matafiyi na bukatan a tausaya masa ba ko ya zo wucewa ya ce muku da Allah ni matafi ne guzuri ya kare ni ka ku ce ƙarya ne bai kar a ce ƙarya ne idan mutum ya ma zo yayi ƙarya a bashi da ƙaryansa Allah ya saka maulan mu shawar islam ina nufin shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ba wani bawan Allah ya zo wajensa yake cewa wannan kisan ma'arufi da yawa sun sani ya ce masa shi sharifi shehu ya yi hidima ya masa hidima su kuma wanda suke wajen sun san mutumin sun san ba sharifin ba sun san ba sharifin ba ne shehu ya masa hidima duk abin da za a yi sai wasu na kwafa irin bara ai za mu fita kasa da dabe ne za mu kare shi ka san irin ilhamat na bayan Allah da aka tashi za a tafi sai shehu ya ɗaukar masa kayan da kansa an zo za a ɗauka ya ce a ku bar shi ni zan ɗauka ya ɗaukar mai kayansa da kansa ya zo kuma ya tsaya ce a nemo masa mota haka aka nemo mota ya sa mai kayan a ciki ya ce man direban mota nawa ne kudin aiki aka biya ya ce to sharu ga hadiya a yi mana addu'a ya addu'a sai da mota ya tafi sai shehu sai ya ga ya ce musu man satara musulmin satara kullawa fil duniya wal akhirah duk wanda ya suturta musulmi Allah zai sutura mutum ya zo ya yi karya ba shi da karyansa ni matafi ne kuzuri ya kare min ba shi dan Allah eh sayyidina Abdullahi dan Umar bayinsa sun san mutum ne ka- kamar yadda shi kan shi ƴaƴan shehu suke ake faɗan mana an ce idan kana so dan kai ka san baka da wani ismin da zaka ja ka samu galaba a kai amma in kana neman shehu ya maka abin da kake so to ya rika ganin ka a tsawon farko a sallah eh ya rika ganin ka a tsawon farko a sallah in dai kana tsawon farko a sallah ana buɗe wazifa da kai duk abin da kake so zai maka eh idan ma bukata ya taso ba sai ka ce masa ba kafin a ce yayi to sayyidina abdullahi dan umar Allah ya kara masa yadda barorin shi sun san cewa shi mutum ne mai son ya ga mutum ya tsaya ma Allah sai su rika rigirgen zuwa sallah a farkon sahu yau in ya ganka ya ganka gobe kai kwana bakwai kana samun sahun farko sai in ya wayoyi aka yi salama sai ce to na yanta ka lillahi sai sai cikin sauran yan uwa sai su suka same sai suka ce "Ah, yaudaran ka fa suke yi fa sai ce mana hada ana lillahi hada ana lahu hada ana hulau yace duk wanda ya hada mu da Allah ai mu ba ruwan mu eh mu ma mun yaudaru ai mun ji a yaudare mu da Allah eh mun ji a yaudare mu da Allah to wannan misali shi yasa Allah yake cewa ibn sabila wala tabazzir tawfiya to amma da wajen hidima naka da wajen hidima na gida da ƴan uwa da iyali dangi Allah ya ce kakka almubazzaranci kada ka yi almubazzaranci shine almubazzaranci imam malik da yake cewa ka ciyar da dukiya inda bai kamata ba a gidanka ana cin abinci ne kwano daya kuma kai ka san kwano ɗayan nan ya ishe ka ya ishe hadiman gidanka saboda kai alfahari sai ka ce a dafa kwano biyar kuma kwano biyar din nan ba kai ma almajirai za ka yi ba ba kai ma mabukata za ka yi ba za ka ce a kai bola ne to kai almubazzaranci kana cin riga yadi hudu sai ka siyo yadi bakwai ka ce ai a kar a ja har ta ja kasa kai almubazzaranci to misali Allah madaukin sarki baya so sai yake cewa innal mubazzirina kanu ihwanu shayadi kaga misali sai Allah madaukin sarki sai ya shabbaha abu mafi muni da cewa misali masu almubazzaranci ƴan uwan shedan ne ma'ana wai a nuna maka shi shedan kangararre ne shine shugaban ustatu shugaban masu saban Allah masu ma Allah kangara to nan ai Allah yana maka wa'azi kar ka yadda kai abota da shedan kar ka yadda shaidan ya zama dan uwanka innal mubazzirina kanu ihwana shayadin wa kana shaydanu lirabbihi kafura dan kuma shi shaidan yana daga cikin wanda ya kafirce ma Allah ya ma Allah kafirci وإما تويدن عنهم ابتغاء أمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما معصورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا وإما تؤردن عنهم ابتغاء رحمة ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يداك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملمو- ملوما محصورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا آه، الله madaukin sarki yake cewa fadin da ya ce a can ce misali a wa Allah ya ce wa ta kurba wal yatama wal masakin wa bil sabil to bayan ya faɗa sannan kuma Allah ya ce sarki na cewa fa amma sa'ila wa amma sa'ila fala tanha sai Allah yake cewa wala ta'ridu kunna anhum ibtiga rahmat wasu malamai suka ce wannan ayan ta sauka ma manzo Allah ne sallallahu ta'ala alaihi wasallam saboda sashin banu tamim wadda suka zo wajen ma'aiki alaihi salatu wasallam da bukatunsu amma bukatun ba aikin alkhairi za su yi ba sai su zo su roƙi su roƙi abu annabi ya ba su sai su gudanar da abun ta wajen saban Allah sai aka ce to da farko in ji su malamai sai manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam idan sun zo sai ya hana wasu kuma suka ce a'a ayan ba haka ta sauka ba ma'ana ma'aiki alaihi salatu wassalam idan ka zo mai da bukata ba bukatan a wajen to hankalin shi baya natsuwa zai dinga tunanin yanzu ina za a samu a share maka hawaye ya za a yi a nemo abin da za a taimake ka ka ka bani misali sai na ku da dan Allah da yace damuwansa bashin aka ce wato bashi yake ci yace a ba bashi yake ci ba watan idan ka kawo mashi ijiyan kuɗi zai ce maka to ni fa gaskiya ba zan iya ijiya ba saboda ba za a taɓa kawo kukan neman taimako ni kuma ban taimaka ba ya ce saboda kuɗinka zan amfani da shi sai dai mun sharaɗi ka ijiye shi a matsayin bashi amma ijiya a'a ba zan iya amsan ijiya ba to idan ya amsa a bashi kuɗin ya dinga rabawa kenan an ce ana da bukata gidan wani wani zai aurar da yaya ɗiba na shi ya ba wani za a yi masa hidiman kaza ya ɗauka ba da sai kuɗin ya ƙare a haka bashi ya kawo masa shi yasa sai na ali kan ce ina neman tsaron Allah Allah kada ya kawo ranan da mai bukata zai zo waje na ban da abin da zan bashi Allah kada ya karan da mai bukata zai zo bani da abin da zan bashi to da haka misali da Allah ya ce wala tabazzir tabzira ana nufin shine misali israful mali fi gaira ma istahaqqat gudanar da dukiya ba ta inda dukiyar ta cancanta a gudanar da ita ba amma misali idan wajen aikin alkhairi ne ba laifi saboda misali malamai suna cewa za ga sabon manzon Allah da yawa wasu idan annabi ya ce a kawo bukatuwa sukan kwashe dukiyar gabaki ɗaya su ba annabi baya ce musu sun lallata ko kuma sun yi abin da ba haka Allah madaukin sarki ke cewa in ma tu'ridanna anhum ibtiga a rahmatin min rabbika in ka kauda kai gabarin su dan kaunar rahaman ubangijinka suka ce menene rahaman ubangijinka mutum ne mashayin giya kuma shi ba yi da wani abin da zai sai giyan zai sha mutum ne aikin shi kenan zina kuma shi da kuɗi ya shigo hannunsa zinan zai da kuɗi ya shigo hannunsa cacan zai ba a taɓa ba shi kuɗi ya aiki alkhairi ba sai ya zo wajenka da buƙatuwansa irin wannan sai ka hana shi an fahimta saboda sanin ka da abin da zai shi ka ce to shi ake nufi da in ma tu'ur danna anun ibtiga a rahmatin min rabbika kai kana kaunar rama ubangijin kada ya zo ka taimaka ma wanda yake mabannaci a tarjuha da kake sa kaunanta to fa kullahum qawlan maysura sai aka ce in kuma an juyar da akan wanda suka zo neman taimako to fa kullahum qawlan maysura kamar yadda manzon Allah yakan ce Allah ya bamu mu ba ku ko kuma Allah ya bamu da mu da ku shine idan mai bara ya zo baka da abin da zaka ba ka ce Allah ya baka hakuri amma wa amma sa'ila fala ta mai bara ya zo ya bara Allah ya baka hakuri eh ko kuma Allah ya bamu ba kwanakin baya nake jin ina cikin daki bayi ma nake sai mai bayi sai mai bara ya bara da ya bara almajirin ya dinga bara ya dinga bara ya ki hakura yara sai suka ce mashi Allah ya baka hakuri da suka ce Allah ya baka hakuri sai ya ce to mutan gida Allah ya baku ku bamu wallahi wannan kalman da ya faɗa sai ne gaugawan yanke abin da nake a bayi na fito na biyo wannan almajir nawa ne na sadaukar masa sabidda misali kaga yanayin hankali mutan gida Allah ya ba ku ku bamu to kaga misali wani yadda ya kamata kenan idan shi mai baran ma bai magana mai daɗi ba kai kai masa magana mai daɗi kai magana mai daɗi wanda zaka natsar da hankali ka ce bawan Allah ai abin da ai yanzu ne ma yanzu ba shi amma Allah ya kawo wani lokaci sai ka zo ka amsa idan kuma kana da shi din suka ce shi yasa suka ce idan mutum akwai malaman da suka ce idan ka ci abincin gida wani bawan Allah yana neman aure da yake neman auren sai ya kasance su kuma magabata sai suka so su aura mashi wani wanda suke ganin ya cancanta da ya aure ta saboda ya duk hai'a na bayan Allah ya tabbata tare da shi sai aka ɗaura musu aure da aka ɗaura musu aure da ta gama girki ta gama abinci ga baki ɗaya ta kawo abinci suka ci suka koshi abuwan da raguwan da ya rage sai ya ce mata to kin ga yanzu wannan sai a ije a dinduma gobe in Allah ya kai mu sai a ci sai ta ce ashe kai ba abokin zama bane kaga mu a wajen mu an yi tattali ko ta ce a kai ba abokin zama bane da haka ran faɗan mala a yawan man hakuri a haɗa da daidai ta ce ai duk sanda ka ci ka ƙoshi ragowar na masu nema ne ta ce ita matafiyanta kenan duk sanda in dai ka cika ciki kuma ba ka da bukatan shi an jima in kana da bukatan shi an jima ɗiba na an jima din amma ita a tauhidinta to an jima da Allah ne to don haka tun da ka ci na yanzu to wani shi kuma na yanzu fa yake nema ba tunanin an jima yake ba shi kuma bai da na yanzu din ya zo Allah ya kawo shi wajen ka yana nema kuma kai yanzu ka fi karfin na yanzu ka ije wai ma na gobe ta cewa yake maka za ka yi gobe to misali daman su bayan Allah martaba martaba ne hawa hawa ne duk sanda ka so ka kwatanta aikin wani in ba aikin ka bane ba za ka iya ba in Allah ya ga dama ya yi maka turaki ya kai ka wajen sanda za ka iya ba za ka san za ka iya ba Allah maɗaukin sarki yake cewa a in a wala ta ja'al ya daka ko magadulatan ila uki ila uki ka wannan misali a yana daga cikin balagan balarabi Allah maɗaukin sarki yake cewa mutum kada ya zama mai hannun yan dambe manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana cewa cikin abin da ya halakar da wanda suka wuce kafin mu shine misali ashuha ruwa eh ruwa wani ka gamsa da mugunta ruwan har kansa yana ma kansa ruwa yana ma gidansa ruwa ya ci karfin abin da za a ci sai kaga idan ka je kaga abincin da yake ci kaga kai a almajiri ma ba za ka iya cin abincin wannan abincin ba wannan zalunci ne mugunta ne kuma ya gama dukiyan ya bar ma gida ya kasance iyalan su zo su har ka ji suna addu'a a rara kai malamai kudi Allah ya sa Allah kai kargiwa saboda yayi musu mugunta eh mugunta ne wannan an hana kai ruwa kai yalwata manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa idza an'ama Allah ala abdin yuridu an yara athari ni'matihi alayhi idan Allah ya maka wadata yana son ya ga ni'ima tare da kai ka sa riga mai kyau wani ya zo ya ce ya rasulullahi ni mutum ne ina son sa riga mai kyau manzo Allah ya ce a ai wannan ni'iman Allah kenan godiyan Allah ne ya ce to ai ina tsoron kar a ce kai girman kai ne ya shigo sai ce dan min ya haka kai ya kai kai ne dan ka gode ma Allah wa amma bin mata rabbika fadi in Allah ya maka ni'ima a sai kaji a gidanka a ci amma in za a ci kar ka manta da makota eh kar ka manta da wanda ba su da shi kar a ce ƴaƴanka kadai za su ci da matanka ko fiffike ɗaya cire mu almajin Allah zai ce to ya cire min nawa Allah zai karo maka buɗin hanyoyin samu shi yasa manzo Allah yake ce ma Abu Zarr al-Ghifari hadisi Imam Muslim ya Abu Zarr idza dab'ata al-mirqa in ka dafa abu mai romo to fa kasir ma ka sa ruwan ya dan yawa fa a hidfi jira na ka makocin ka koda kwano daya a aika ma gidan wani shine za ga kakanni da sai ga ma ba a gane waye bai girki ba a unguwa eh idan an tashi za a ci gaba ki da wajen aika an aika ma wani in kaka ne yazo aka yi girbi an san wanda ke da karamin karfi an aika musu da wannan tarin sai ya ishe su ma sai su kakan su ga baki da Allah madaukin sarki yake cewa wala ta ja'al yadaka maghlulatan ila unikika kar ka sanya ninka abin ratiyawa a wuyanka ma'ana ya zama na baka bayarwa mun dai san shahararren hadisin nan da kowa ya sani Allahumma a'di mumsikan halafan Allahumma a'di mumsikan talafan wanda yake bayarwa Allah ka dinga bashi wanda baya bayarwa Allah ka lalata dukiyansa Allah ka kiyaye Allah yake cewa kullul bas wala tabsudaha kullul bas to kar kuma ka dinga kuma ya zama na kai kuma ka bar gida ba ku eh ka ji usulubin qur'ani eh kar sabid kai ta bayarwa a waje a ce ka wani mai tausayi ne mai kyauta ne amma fa gida ana da bukata eh wala tabsuda ha kullul bas eh shi yasa wani yazo yake cewa rasulullah in zan kyautawa zan fara ba yace ciyar da matanka eh ko da loma ɗaya ka sa a bakin matanka Allah zai baka ladan sadaka eh kana da abu shikenan maka ga kuma mabukaci a waje to fara da gida e ka fara ba gida idan iyalanka sun wadatu to a dangi kuma yan uwa wane ne mafi bukata a bibiye su haka mutanen anguwa haka haka amma shi kuma haƙƙin almajiri kada ban ne ba shi a cikin wannan haƙƙin e saboda shi Allah yake bance shi da ambato ne Allah yake bance shi da ambato shi bai da kowa Allah daga Allah sai kai bai da kowa daga Allah sai kai Allah madaukin sarki yake cewa a fata ka'udu maluman mahasura sai ka zo misali maluman inda lafi mahasuran inda nasi ka zo misali abin zargi a wajen Allah abin misali takaita ma a wajen mutane abin zargi a wajen mutane inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha sai Allah ya ce ya rasulullah yanda lamarin ta ubangijin ka shike yalwata arziki ma wanda ya so innahu kana bi ibadihi hadiran basira ka sani ubangijin ka masani ne da ayyukan bayi kuma misali hadiran mai ba da labarin ayyukan da suka yi ne ma'ana karka yi tunanin wai saboda usulubin qur'ani karka yi tunanin ka bayar ka yi tunanin ciwon ka raka masa gori nan ne mashi kaza nan ne mashi kaza a'a sai Allah ya ce inna rabbuka yabsutur rizqa liman yasha ubangijin ka ke bayarwa ga wanda ya so duk abin da ya zo ba naka ba ba kai ka bashi ba wa anti kuma kuntum musahalifi na fi ku ba da abin da Allah ya sanya ku wakilan bayarwa duk abin da ka bayar ijiyan Allah ne a wajen wani ya sa manzo Allah yake cewa al'aidu fi ibatihi kal qalb ya qausu wa yaudu fi mutumin da yake kyauta ya alkhairi ya dawo ya gori annabi yake kaman kare ya yi amai ya dawo ya lashe amansa idan ka ba da abu shi yasa manzo Allah yake faɗan wanda Allah zai sanya su a inuwa al'arshi ranar da babu inuwa sai inuwa al'arshi daga ciki wanda daman shi ta bayar da abin da hagun shi ma bata sani ba sai damansa tana ba da abin da hagunsa bata sani ba waɗannan suna daga cikin wanda Allah ya karrama ya rabauta da samun zama a inuwan al'arshi don haka alkhairi yana da kyau Allah ka ba mu ikon aiwatarwa na'am ولا تقتلوا أولادكم كشية إملاق الحمد لله السلام على رسول الله آه، آه، آه.